أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل عقدة من لساني يفقه قولي dukkanin dangi na yabo da godiya da jinjina da kirari shi tabbata ga sarki mai kowa mai komai allahu tabaraka wa ta'ala wanda ya sake kaddara saduwanmu a wannan markazi mai albarka markaz adda'awatu ilallahi wa rasulihi wanda yake karshe dispensar garin zandar jamhuriyacin niger wanda muka saba gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a dukkanin mako-mako yau muna talatin daidai da watan rabi'in al'awwal yani wata na uku a kalandar mu ta musulunci shekara ta 1445 bayan hijira ta manzan tsira farin jaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa birnin madina wanda ya dace ko kuma ya muwafaka da sha biyar da watan oktobar wata na goma shekara ta uku miladiya sha muna cikin suratul bakara yani mun zo aya ta ɗaya. insha Allah ba tare da lokaci ba gangaram mahiru hafiz shek tafaddal mashkuran ma'ajura أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wattaba'u sun bi mata tulu shayaɗin abinda shaidannu suke karanta musu ala mulki Sulaiman a bisa mulkin annabi Sulaiman wa ma kafara Sulaiman asali annabi Sulaiman bai kafarta ba amma nan malamai suka ce da sai mun dan yi ribas kadan walam ma ja'ahum rasulun min indillahi ayata jiya yahudi ne yake magana walam ma ja'ahum rasulun min indillahi lokacin da manzo ya zo musu daga Allah shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam musaddiqul lima ma'ahu annabi yana gaskanta abin da yake tattare da suna a taura da injila da sauran littattafai na ba za fare kummin allazi na hutun kitab na ba za sai suka yi shiwa min fariqun wa insu jama'a min allazina utul kitab na ahlul kitab yahud shi kalma tana baza kamar dauka dauki duzi kai haka to haka suka ma littafin Allah suka jefa shi suka ji aiki da shi na baza fariqun min allazina utul kitab sai suka jefa fariqun wa insu jama'a min allazina utul kitab na daga ahlul kitab sai suka jefa kitaballahi littafin Allah wara a zuhurihim bayan bayan su ka annahum la ya'lamuna kaman ba su san shi ba ma'ana kawai ba su yi aiki da attaura ba suka yi jiwa da ita in aiki da ita da suka yi ko da ba su ɗauka ba da hannu suka jewa to kamar sun ɗauke ta ne sun jewa sai Allah ya ce su yahudin nan wadda sun bi mata tulu shayaɗin abinda shaidannu suke karanta musu ala mulki suleiman a bisa mulkin annabi suleiman sai suka ce ai yahudu ne suke wannan magana sai suka ce ai annabi suleiman ya ballaki mutane ne da sihiri sihiri annabi suleiman kan mu manta gadan mulkin yayi a wajen baban shi annabi dauda wa warisa suleimana dauda wa warisa Suleiman Dawud Annabi Suleiman ya gaji baban shi Annabi Dauda ya samu mulki shi yasa Annabi Dauda shine ma ya gina Baitul Maqdis wannan ta Palestine wannan masallaci Annabi Suleiman daga baya shi ya zo ya kittata shi kamar yadda Annabi Ibrahim ya gina Kaaba manzo Allah daga baya ya zo ya jaddada shi to shi ma annabi sun dauda shi ya gini kaɗa shi ya gini baitul maqdis annabi sulaimana ya zo ya jaddada to su yahudi sai suka ce ai annabi sulaimana ya mallaki mutane ne da sihiri lokacin da annabi sulaimana yake mulki yana mallakar tsuntsaye da dabbobi da aljannu da mutane dan aljannu su ne masu tono mai su ne masu tono iranium su ne masu tono zinariya su ne masu tono mai ma'ana su ne yan kwadago saboda in ka sharan masallaci sai ka yi ta kasuwa kamar yadda a yanzu tura su suke mana wannan haƙi ko ba su ba suke da suka yi wannan lasifika ake wa'azi da ita sun so haka sun zama yan kwadago su suka mana lasifika ake yin wa'azi su suka mana zalula muke ganin tafsiri a cikin mugan ibn kasir mugan kurdabi mugan ko kuwa su suka makana wannan abin dauka a rage stima a rage stima su ba da wanda masu gaisi a yaren stima sai a yi watsa karatu sun zama yin kwada gudu in ka isharar masallaci a ta gidan giya za ki ina fata ku bai wuta to shi ne allah ya ce ku tsaya ku ji lokacin da su yahudu suke cewa ai annabi suleiman ya mallaki mutane ne da sihiri kun san lokacin da annabi suleiman yake kan mulki to akwai radda zai shiga ban daki yana da wani hatimi mai sunan Allah shi kuma kaman zobanya shi kuma kana da zobanya mai sunan Allah ko wani abu mai sunan Allah ba so ka shiga ban daki kun san sunan Allah daban kuma larabci daban kama a ce a rubuta Allah ko Ar-Rahman ko ayat Qur'ani wannan sunan Allah ne sifa Allah ba ka shiga ban daki amma yanzu da an zo a rubuta da larabci rayal goma ko rayal ashirin suna Allah ne kawai larabci ne yare ne wani ina fata mu to zai shiga ban daki sai ya aiki da ya aiki yana shiga ban daki sai kawai wani zo dama ko ta baiwa shi da yake bata sai ta aje mai zo bane da ya bata sai shedan ya zo ya ce shine annabi Suleiman ai shine ya shiga ban daki yayi siffaci kawai ya ta bashi tana bashi kawai yana zuwa yana hawa kujera annabi Suleiman kawai ya dare sai yake mulki kawai to a lokacin nan akwai wani malami mai zama a fada annabi suleiman asibu bin barha ya su wanda ya kaga dan balkisa to shi sai ya gana ta shari'a ya daga ana ta kama karya yana ana karya inda ba gaba kawai sai ga an dalme mama shi shan giya gindi ai shaidannu da suke mulki masu shan wiwi an dalwe musu gindi mazinata masu shirka duk su ake ba gaskiya na kirki sai a kama su a dalwe sai wannan malamin ya lura wannan wasu shari'a duk ba haka bane gabas sai a maida ta yamma yamma a maida ta gabas ƙarya ita ce gaskiya gaskiya ita ce ƙarya sharri shine alheri alheri shine sharri kawai ya ga ana ta shari'a kai ya bincika ya bincika ya ga wannan ba annabi sulaiman bai yi haka ba ina fata ku ya shiga yau ta dama malami ne mai ya san ismul azam shi ne wanda ya ɗauko gadon balkisa annabi suleiman ya ce ayyukum ya atini ne بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين to to dawo baya to dawo baya wa qala ya ayyuhal malau ayyukum ya atini وقال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بأرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال إبريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك قبل أن يرتد إليك قلبك فلم فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم
akbar akarwakallah akarwakallah akarwakallah annabi suleiman kala ya ayyuhal malau ayyukum kisa ce mai tsawo yace wa ku jama'a wa zai kawo mini gadan balkisa kafin ta zo tana musulmi kala ifritu min aljin ifritu min aljin yace ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alayhi laqawiyyun amin zan zo ma da gadan kafin ka tashi daga majalisinka annabi suleiman yana zama ne a majalisin shi da karhe 8 na safe zuwa 12 duka awa hudu kenan zai kaga da awa nawa awa hudu annabi sulaiman ya ce wannan yayi tsawo wala awa hudu ta yi nisa qala allazi indahu ilmun min alkitab ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadha min fadli rabbi shi wannan malamin yace ni kuma zan kama gadan kafin ka kyauta ido annabi sulaiman ya ce kafin in yi haka sai ka ga na fata mun kafin in yi haka kyauta ido kawai ga gada saboda ya san ismul azam shi wannan malamin kawai da ya roki Allah daman yana ismul azam kin me ismul azam suna daga an kira Allah zai ce gashi na'am Aisha ta ce ismul azam kin da wannan malamin ya sani ba komai wani ya hayi ya kayu kawai kai yanzu ka rena ta kana gane aje a ce a ce ma ka rika ya hayi ya kayu ya kace wannan ya hayi ya kayu an saba da ita ce yake Allah ya sa mala'iku suka ɗauko gada a kyauta yi shi ya sa wani malami ya ce ismul azam kawai ya tabbata ne a ayoyi guda uku da ya leƙa ƙur'ani ya ga ba ismul azam kin da ya maimaita a aya ƙur'ani sau uku sai ya hayi ya kayo na farko Allah ya ce Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum الله لا إله إلا هو الحي القيوم mun samu wannan na farko a- a cikin bakara ko to farkon ali imran alif lam mim ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم mun samu wannan na biyu alhayyu alkayyum ko ya hayya kayyum a cikin suratu ali imran mun samu guri nawa sura guri na nawa suratu daha Allah ya ce wa anatul wujuh وعنت الوجوه للحي القيوم lil hayy alkayyum alhayyu alkayyum shine ismul azam shine mai mai ta sura uku a qur'ani su uku in kana yin shi daga ka ce Allah zai ce shi kuma kai eh ka ce wai matsala ta zo za ka yi ta yi shi a'a tun kafin matsalar ta zo za ka yi ta wayoyata daga matsalar ta zo daga kace a yi Allah ce gani gashi ina fatan fahimta to wannan shine ake ce mai asibu bin barhaya malami na fada annabi suleiman to shine ya lura da ana tsamul ana tsaka ma karya ya ga gaskiya ita ce karya karya ita ce gaskiya sharri shine alheri alheri shine sharri ina ba za mu ya shiga ya kullu ai ina sai aka gano ashe shedan ne ya amshi kujera annabi suleiman shedan ku kasan ai ƙarya ce kawai da ƙarshe dai aka samu ma annabi suleiman da zoban shi yana sa zoban dawa annabi suleiman da aka kwace wannan zoban in yi kuna tahiya duk mulkin annabi suleiman daga ya kamu da kan yace ni ne suleiman sai ka ce haba suleiman a haka mai mallakar aljannu da mutane kuma ka ce kai ne kari wani hene ba ne shi ina ban nau saboda Allah ya so ya jarabce shi da ƙarshe Allah ya bashi zo manye shi yawo kan mulkin shi aka kama shaidan kin wanda aka darme shi aka sa shi kaso shi annabi Sulaiman da shaidan ne yake sa kaso har akwai wanda ake sa sulluru duk wani aikin wahala su suke yi kuma annabi Sulaiman in sun zo suna aikin zawwa yake ya tsaya kan daga aljani yana aiki ya ga annabi Sulaiman yana tsaye ya ce kai oga yana da ya ci gaba da aiki ina fata ginin masallaci su suke gine-ginen gini su suke unguwa-unguwa su suke kwalta su suke hasumiya ta masallaci su duk wani abu na wahala su wannan aikin su aka dora ba aljannu shi annabi suleiman da ya mallaki aljannu wani mai mulki ne ga yanzu ana zai in ya ga aljani ma ran da ya mai rukiya to ga masu mulkin da ba a taɓa wayin wani mai mulki irin na abu na musulman kuma har duniya da nade babu wani mai mulki irin babu mai mulki a 'yan adam ina fata mu to shine Allah ya ce wattaba sun bi matatul shayadin abinda shaidannu suke karanta musu ala mulki Sulaiman a bisa mulkin Annabi Sulaiman sai Allah ya ce wa ma kafara Sulaiman Annabi Sulaiman bai kafirta ba kenan Annabi Sulaiman bai sihiri ba ba sihiri bane ya mallaki mutane kasan su yahudu cewa suke ai sihiri ne ai shi sama har yanzu ake samun wani burbudi ya kaga ce wannan hatimin annabi suleiman wai kenan wai da wani sakan dami ne ya mallaki mutane a kawai Allah ne ya bashi mulki Allah ne ya bashi mulki yace Allah ba ni mulki wanda baka taɓa ba sai ku Allah ya bashi Allah ya ce wa ma kafara suleiman annabi suleiman bai kafirta ba kenan bai ba bai sihiri ba walakin na shayaɗi na kafaru shaidannu su ne suka yi kafirci suka yi mi ai saharu kenan sihiri mi ne ne kafirci ina ba ta mu yi allimunan nasa sihir saboda su shaidannu su suke sanar da mutane sihiri su suke koya duk wani boka da kaga yana bokanci a yana amfani ne da aljannu da shaidannu dan cin kare kaga yana magana da kaza ko yana ganye kudin ganye da aljannu to wannan mai magana da aljannu ko mai kudin ganye duk sihiri Allah ya ce walakin na shayadi na kafaru yau allimu da nasa sihir suna sanar da mutane sihiri in kaga an koya sihiri ba kowa bane shedan ne in malami ne ma ya koya ma to shi shedan ne wa ma unzila alal malakai ne Allah ya ce ba mu taɓa saukowa a bisa wa'in sun malakai ne mala'iku guda amma akwai kira'a malikai ne in ya zo kira'a malikai ne to ana nihin masu mulki biyu amma in ya zo malakai ne mala'iku guda shi in ya zo lamunkin da kisira sarauta ake in ya zo da fataha mala'iku yi ai malik sarki ke waƙalar maliku waƙalar maliku amma safinatu fakanat lil masakin ya'maluna fil bahr
أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في الباب فأردت أن أعيبها kazo فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا
kana wara'ahu malikun kawai shine da kisa akwai wani sarki malikun mai mulki kaga sai aka lamun kin da bi da kisra ina fata mun fahimta kinan yazo malikaini masu mulki biyu amma malakaini mala'iku guda to anan Allah subhanahu wata'ala yace wama unzila alal malakaini wama ma malamai suka ce anan ko ta zama ma mausuliya ko ta zama ma nafiya ita ma mausuliya daidai take da allazi ita kuma ma nafiya ma na mai korewa to nan wace ake ni mausuliya ce kai nura ko nafiya an shigo bangaren na hauki wa ma unzila alal malakai wani malamai suka ce ma mausuliya ce daidai take da allazi umma unzila alal malakai bu musauko ba mala'iku guda biyu bi babila a can babil sunan gari ne haruta wa maruta da haruta da maruta ta a nan wa'insu ne wai suka kawo ta kisa suka ce wa'insu guda mala'iku ne guda biyu da haruta da maruta he ma suka fasarta su ai a can ne ake ambatan su haruta da maruta shubrilu ne da mika'ilu wai suka ce ma Allah Allah wallahi ɗan adam sun cika sabu Allah ya ce masu yau ko kuma na jefa muku shawa irin ta ɗan adam ce haka za ku yi saba sai suka ce haba Allah wallahi mu ko an mushewa mu shawa ba yadda za a yi mu saba ba sai Allah ya ce to bari a gwada sai Allah ya sauko su duniya sai ya jewa musu shawa ya suna nan suna nan sai suna nan suna nan sai wata mace ta nema su yi shirka sai suka ce ina ƙoƙon mu shirka sun ce su ko an jewa musu shawa ba za a yi sabu ba yanzu suke su kiyaye kasi saba sai ta kawo musu giya ta ce su sha suka ce bu sa sha ba ta kawo musu ɗaya ta ce su kashe shi suka ce bu sa yi ba tana ba ta kushe ba tana yaudarar su har sai da ta sa su suka sha giya da suka sha giya sai suka kashe yaro ita ma suka yi fasikanci da ita kuma suka kashe ta waya aka ce to su ne haruta da maruta da jibrilu da da mika'il to wannan kisa isra'ila ta karya ce mala'iku kuma hamma mala'iku mala'ika jibrilu da da mika'il to dukkan su ma mala'iku Allah ce la ya asuna Allah ala rabbi
لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون wani guri yace la لا yasbihu يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ka gani na farko Allah yace la ya asuna Allah ma amara mala'iku bisu sa Allah ya tsarkake su mala'iku bisu sabo bisu saba ma Allah dukkan su ba ma jibril ba da mika'il ina ba za mu wa ya fa'adu na ma wacce kisa isra'ila ce ƙarya ce ina fata mu bai wa ma unzila alal malakaini Allah ya ce ba ai ba in ka dauke ta nafiya ba ai ba Allah bai sauko mu malaiku guda biyu haruta da maruta da haruta da maruta wa ma yu'allimani min ahadin kenan in mun dauke ta nafiya ce ba ai ba ba a yi ba wannan abu in kuma mun ɗauke ta sila ce daidai take da allazi to an yi abin sai dai ba wacce isar da suke riya ba ba kuma mala'ika jibrilu bane da mika'ilu a'a kawai waɗansu mala'iku ne guda biyu haruta da maruta sai suka zo suka samko ƙasa sai allah ya samko su duniya sai suke sanar da mutane sihiri me yasa suke sanar da mutane sihiri malamai suke ce suna sanar da mutane sihiri ne don kasu fada su yi sihiri a bangare guda suna nuna ma mutane hatsarin yin mi sihiri a kenan zai zama a bisa wajahi na ka san sharri ba don ka yi sharri ba don ka kawada cikin sharri ya mana duwai wannan daidai yake da wahadai na hun na jidain
وهديناه النجدين mun shi ne da kai hanya biyu da da ta sharri da ta alheri yanzu sai suke nuna ma ta sharri dan kaka yi dan kaka fada ina fatan bayyana kamar huzaifa bin al-yaman sahibi sirrin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace duk sahabbai mutane suna tambayar manzon Allah alheri ni kuma ina tambaya annabi sharri ni kawai sharri nake tambaya yace a ba don in san sharri in yi shi ba a don in san sharri don ka in gwadace shi a rabtu sharra lalin sharri walakin li tawakkuhi kamar la ya ar sharran min alkhairi ya kafi ka san sharri ba dan kai sharri ba a dan kakkake ka san sharri dan kakkaje ka fada cikin sharri dan wanda bai san sharri ba wata ran sai ya fada cikin sharri bai san sharrin ba to su ma suna sanar da mutane sihiri in mun dauke ta sila ce ci kuma magana a dauke ta sila malamai suka ce shi ya karfi an san ko mala'iku guda biyu sai dai ba wancan kisa ba a'a da haruta da maruta sun san ko ne suna sanar da mutane sihiri dan kasu fada sihiri saboda sihiri kafirci shine Allah subhanahu wataala yace wa ma yu'allimani min ahadin bisu sanar da mutum wani ɗaya sihiri hatta ya kula har sun ce da shi har sai sun ce da shi inna ma nahnu fitnatu mu sharabawa ce dan kakka fada sharri ka san wannan sihiri sharri kai alheri kakka yi sharri kakka yi sihiri fala takafur kakka kafirta kakka yi sihiri ke haka suke sanar da mutane sun sabko suna sanar da mutane sirri amma ba su sanar da kai har sai ce ma ya- hatta ya kula inda ma na hannu fitnatun wallahi wannan jaraba ce wannan jaraba ce ma'ana sihiri kafirci ne bala ta kafir kakka yarda kai kafirci bai ta'allamu na minhu ma sai su sanar mutane ma yufarriqu na bihi abinda zai rarrabe musu bainal mar'i wa zawjihi tsakanin mutum da matar shi kasan sihiri shine ake yi ya raba tsakanin mace da miji na aure ko kuma ya hada tsakanin mace da miji a yi arme shine ko separation ko shimi duk sun yi. shimi a shanyo ma hankalin waccan ta rika son ka ta ce in ba kai ba sai rijiya ta haukace ina ba za mu fahimta shi kuma a a raba shi kuma shine separation ina fata muku to duk sihiri ina fata muku Allah subhanahu wataala ya ce wa ma hum bidarrina bihi min ahadin su kin mala'ikun ba su iya cutar da daya daga cikin mutane ko kuma mai sihiri duk inda yake bai isa bai cutar da kai illa bi iznillah sai da izinin Allah duk sihirin mai sihiri sai Allah ya ga dama da sihirin zai kama ka dan a jarabta ka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an mai sihiri ya kama shi saboda me saboda dan a jaramce shi kuma a nuna mu yadda ake warware sihiri manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka mai sihiri Aisha ta ce sai yayi abu ya ce bai yi ba bai yi ba ya ce yayi sihirin ne da ya taba manzan Allah komi kawai wahayi ne bai taba ba ran nan Allah ya so ya wanke annabi Muhammad manzo Allah yana cikin barci sai ya mulkin mala'iku guda biyu daidai sun zo kan shi sai ɗaya ya ce ka san me aka ba wannan sai ɗaya ya ce sihiri aka mai sai ya ce da me aka mai ya ce da wata a wata rijiya da ake ce mata bihir zarwan aka samo gashin annabi Muhammad gashin shi inda ake yake caje kai masarci da nan aka ɗauko ɗan gashin nashi aka haɗa da wani abu aka cakula aka je aka yi kulli goma sha ɗaya aka je aka cewa a wata rijiya da ake ce mata bi'ir zarwa annabi cikin barci mala'iku guda biyu suka yana tashi ya ce ma aisha ke allah ya warkar da ni da wannan abin wallah da nake fama shi kenan sai annabi ya tura ali bin abi talib da sauran sahabbai suka je bi'ir zarwa suka tono abin gashi nan kullun da aka ma annabi har ya kai sha daya har yana tsami har yana yana yabki annaba aka kamai sai aka sauko kula a'udhu bi rabbil falaq da rabbil nas daga an karanta kullu aya dai sai kulli dai warware aya dai kulli sai da aka warware kullun duka sai annabi ya dawo garau to shi dan annabi ya kama shi ne dan mun aka mana ga abin da za yi a warware yanzu da ba shi aka mai abin da za a warware mun samu abin warwara kenan sihiri gaskiya ne za a iya sihiri ya kama ka sai dai ba sihiri gaskiya bane ka yarda ka yi shi a ka yarda ana iya yin shi ya yi tasiri sai dai bai yin tasiri sai da izinin wa shi mai sihirin karya yake bai isa ba sihirin ya kama ka da karan kanshi sai in Allah ya ga dama na ijabci kuma in ak ya kama ka hallau ga warwara shi yasa manzon Allah ya ce duk wanda ya zo kwanci ya haɗa hannun shi ya ɗan daga hannun shi haka sai karanta ƙuluwan lawo kawa uku falaki uku nasi uku ya karanta amanar rasulu ɗaya kursiyu ɗaya ya shaha a huskar shi inda ya samu kakka ce ka sha a han bayanka ko ka ce mana zo shi hamun han bayana da a'a kawai haka daidai inda ya samu na rantse da Allah in kana wannan in za ka kwanta a'a he ka kwanta ma ka ce bari in je gidan sarkin aljannu in je can yau zan kwana ka je ka kwanta ba abin da zai sami in kana wannan kuma ka karanta ka kara da a'udhu bi kalimatin lahi ta matu min sharri ma khalaqa ka kara da bismillahi allazi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim to ko naka ina maka tabbacin ko naka ba zai cike ka in za kwanta ita bismillahi allazi la yadur ma ismi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim bakwai zakai ita a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaqa uku zakai ko sabon gida aka yi abinda ake karanta sabon shago abinda ake karanta ina fata mu to in kana wannan da sai hannu in an yi sallah azuba kakka tashi daga inda kake amma ba na sallah azuba da na azhar da na la'asar babu zancen a ce wai in kayi he ka shaha a fuska babu na kwanci ne kawai ake yi na sallah azuba wani ma ga zan an yi sallah har ma sai ya yi kurtu ya riye kai ina fata fahimta wai ya yi kurtu ya riye kai shi wai a da ba wai waye ce wai ko kuma ga bayan sallar mutum in ya karanta ya shawa har ƙawa wani har zafin ƙawa yana shawa waye ce bida ce baban inda annabi ce a shawa kawai in kai sallar asuba annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce sai ka karanta bayan sallar asuba sai ka karanta kulwar lahu uku malaki uku nasi uku amana rasulun ɗaya kursi ɗaya to wani a sallar asuba kenan amma a zahar kulwar lahu ɗaya malaki ɗaya nasi ɗaya al'azar kulwar lahu ɗaya malaki ɗaya nasi ɗaya magariba kulwar lahu uku malaki uku nasi uku amana rasulun to in kana wannan kullun ce ina ne gidan sarkin aljannu inda aljannu sarkin yake can yau canza ni wallahi in kwana ba abin da zai sami in kaga aljanin ma ku yi gwane gwada shi one below seven die in ka gan shi in kana wannan ba ruwanka da wani aljannu an kare shi wani boka wani mai tsubbe-tsubbe wani mai ciyahe mun ga bayan shi in ka juya za ka ta yi can ci gaba ko sai ya ga bayan ka bayan ka wuce ka te ko bayan kana cikin sallah in ka zo sallah kana sallah ya ga bayan ka ina fata fahimta ubangiji subhanahu wata'ala yace wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi iznillah wa ma wa yata'allamuna ma yadurruhum suna sanar da su abinda zai cutar da su wala yanfa'uhum bai amfana da su walaƙad alimu haƙiƙa Allah ya ce sun yi sani da manishtara duk wanda ya sayi sihiri ya sayi bokanci malahu bil akhirati min khalaq a ranar lahira bai da rabu wala bi zama sharabi anfusahum cir da abin da kawunan su ya saya suka yarda da sihiri suka bada kuɗi aka musu sihiri law kanu ya alamu da sun yi sani wannan aya ɗaya ce wahalar fassara gare ta saboda tana da sarƙaƙiya ta yawa dole sai an ba a hankali mu ma wannan a gurguje ne muka yi in muka ce zami sai dai mu yi awa guda mu tashi in muka ce keke da keke zami to sai dai mu yi kawai mu dan yi abin da muka iya mu wuce gurin amma qur'ani ya wuce kamar dalla dalla ba kai sama amma a wannan ayan malamai suka ce aya ɗaya ce amma Allah sai da ya kafurta mai yin sihiri su biyar aya ɗaya boka sai da aka kafurta shi su biyar kai gaskiya boka tsinan ne wai wa annabu ja man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda yaje wajen boka ko mai da'awar ya san gaibu ka kaskanta shi to ka kafirce ma abin da aka san kuma annabi muhammad me aka san kuma annabi muhammad in ka gaskanta boka to kuma akwai hadisin da yace duk wanda yaje wajen boka bai wani ma ba komai kawai wajen shiga je kai rana shigo to sallanka ta kwana arba'in ba hamsa kuma dole sai ka yi sallan kuma ba hamsa kuma dole sai ka yi kuma ba kuma dole ya kai ina fata ku kuma dole ya kai kuma ba hamsa kuma duk in ba kai ba hannu ne to ina wai nan duka ana magana wanda ya je wajen shi to ina shi shi an wuce da su ci ba a aya ɗaya shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haddu sahir darbuhu bisai haddi na dan dabo kawai ku samu takobi ku dada kashi ina bata annabi yace a lokacin kullu sahir wa sahir inji Umar ko yace ku kashe dukkan dan dabo namiji da mace ku kashe shi hukuncin shi na bata fahimta a wannan ayat daya Allah ya kafirta boka ko me da awar ya san gaibu haso da kai ko fir'auna ba a mai wannan ko abu jahil ko utubutu bin rabi'a ko shaiba bin rabi'a ko annadar bin haris ko walid bin bugira ko walid bin utuba ba kafirta shi abu aya ɗaya ba su biyar ba kafirta shi ba su biyar sai mai boga so biyar a aya ɗaya na farko wattaba umma ko kilga ba wattaba umma ta tulu shayadinu ala mulki sulaiman wa ma kafara sulaiman asalin magana wa ma sahara sulaiman sulaiman bai yi ba sihiri dan an san sihiri kafirci ne sai aka kashi da sunan shi ne yanka kafirci ba a kashi ba da inkiya ai inkiya sihiri amma kafirci suna na yanka Allah ce wa ma kafara Sulaimana annabi Sulaimana bai yi kafirci ba ai asalin magana ba ma sahara su mun samu guri nawa walakin na shayadi na kafaru ai saharu nan ma an kashi da sunan shi na yanka mun samu nawa yu'allimuna an-nasa sihra li'anna as-sihra kufrun mun samu nauyi wa ma unzila ala al-malakaini bi babila haruta wa maruta wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun yani fitnatun kuf- kufrun dan haka tunda kufrun ne fala takfur kakkai kafirci mun samu nauyi biyar ya salam ko fir'auna ba a kafirta shi ba ba na ayat kai nura in kai garaba ba na ayat da Allah ya kafirta fir'auna so biyar a aya daya ba ni to na maruz yana da to utubatu bin rabi'a yana da ya salam ah sihiri masiwa wallahi kan mu yarda da sihiri kan mu yarda amana kan mu yarda da mai shi ba na gaske ba ne amma yana iya kama ka san wani kuma musulmi da ya ce a ni bai raba sihiri yana kama mutum a to kuma kai nan yarar ce yawa Allah ya ce wa ja'u bi sihirin bi sihirin azim Allah ya ce mutanen fir'auna sun zo da sihiri mai girma kira Allah ya yarda an yi sihiri sai dai ya yarda da shi ya yarda da shi kai ma kanka yarda da cewa sihiri gaskiya ne amma ana iya iya kama mutum gashi ya kama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaramma muka ce he mu kwana anan mun tumma wajen 40 kawai aya da mu dan gara gaba mu ji malam ya ustaz ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير Mm.
لو كانوا يعلمون Allah ya ce walau annahum amanu da a ce su mutanen nan sun yi imani wattaqau sun yi takawa sun ji tsoron Allah kenan bi bi- ko abu bi ne ake so mutum ya zai zama mai wali to yau aya ce cikin suratu yunus ala inna awliya Allah ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون to abun bi me zai الذين آمنوا وكانوا يتقون shikenan shikenan shikenan shikenan kawai kaga abin da ake zama wali ba a baka wani wuri ba ka shiga daji wai wai ka yawo wai a shekara biyu ko shekara guda to sallar farilla ta jamu ya kai ina fata mu to ai sallar farilla cikin jamu farilla ce Allah kullun ce yake ya ayyuhal ladina amanu rukuu ya kuma su ku yi ruku'u ma arraki ina tare da ma jama'a ke in ka ga ai sallah kai dai da rura ce wanda musulunci ya rarraita rashin lafiya ko mantuwa ko barci ina fata don ka yi sallar lahiya lau ba wani uzuri ba komi ka ƙin sallar jamu ba ta yi ba ni ne da hudu ma ba ta yi ba hadisi ne in kai take ne yana kama hadisi kai ko ba ka take ne ma na kama hadisi ina fata ku in dai lahiya lau kana ji ba rishin lahiya ba barci ba ba mantuwa ba dukan kam ina fata ku to ka dole ka ce a baka wani ka shiga wani gari kai ta yi wai ka ki sallar jamu ga sallar juma'a tana barin ka ga jamu tana barin ka yomi kenan yau ga inda zaka mu zama walin ka rika sallah cikin jamu ala inna awliya allahi la khawfun alayhi wa lahum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun wanda suka yi imani suke da me takawa shi yasa Jafar yace duk mai imani mai takawa wali ne yace a Kano yake a Bauchi yake a Sokoto yake a Maiduguri yake a Lagos yake a Ghana yake a Chad yake a Niger a Zandar a Difa a Maradi a Agada a Niamey a Tawa a Kano duk wali ne ba wani da ake zaba a ce shi ne wali a'a in kana da ta- kana da kai malo ba kana da imani kana da takawa ba. shi ke nan wali ne yin zai matsala allazi da amanu ba kanu ya tako shi ne nan ma allah ya ba da siffar irin ta can allazi da amanu ba kanu ya tako sai allah ya ce walau annahum amanu allazi da amanu wata kawo allazi da amanu wa kanu ya tako na wata kawo da suka yi takawa la masubatun min indillahi khair alherin da yake wajen Allah ladan da yake wajen Allah shi alheri law kanu ya'lamuna da sun san haka ya salam kaga ko wallahi sai Allah ya kawo mu gwamnati mai takawa mai tsoron Allah mai imani sai ga ministir namu na wannan lokaci na akacelema da muke cikin mulkin wannan lamin zan sai gashi ya ce mu alakol za a kawo al'adun musulunci za a kawo kuma al'adunmu kuma za a kawo abin da ake koya mu addini na da haka ya ce yadda aka koya mu za a koya za a kata cikin lafar za a yi haka a gwamnatin Nijar an taba ma magana wani wani ya zo ya ce muku a kawo addini kalmar addini ma wanda suka wuce fustawa bai ni ne na baka rafran ka je ka leka tun daga farkon mulkin sa har karewa kalmar addini ba su gashi ba tanja ne ma yayi kokari saboda mai imani ne laddijan arziki eh kawo shi ma sai dai an samu error sai ya ce za a kawo ministir addinai ministirkin addinai nan ma hukumsa ce a'a yau in aka ce na addinai fa da na kirista da na buda da na da na shaidan duk an yarda da su kowa yana da layik ina fata mutu a'a ministirkin addinin musulunci ba addinai ba in aka gane addinai fa da kirista da musulmai duk ɗaya suke a wajen gwamnatin to mu kuma an yi intifaki niger 90% kai wannan 10% kin ma kai 90% kai 90% kin ma kwatsamin 100% ne kawai 1% kawai duk musulmai ne to yanzu ai la majority ake leka ko abu tura la majority ko a jarba in ka ana neman 20 in ka samu 17 ya baka ki ko 19 ko 18 ko goma ma to wai ka tarawa ana neman ishirin ka samu sha bakwai ko to ai mun wuce wannan kenan kawai a kwatsa mu san fursan mu ne kyanta a yi shari'ar musulunci kuma bai kamata ba a kawo wani ministirkin addinai a ministirkin addinin musulunci saboda mu muka yi yawa ina fata fahimta shi yasa ai da ya tashi wai wannan yana nuna muku nasara ta Allah duk sauran an shi sa wai ka lura da wani abu mana duk wanda aka ma kudeta a Niger tsakani da Allah faran shi tana magana hasali ma ita take sa da aka ma shori ita ta sa da aka ma bare ta yi magana su suka sa ba da aka ma mama usman su suka sa ai haɓɓa Allah nan ya haƙura da aka yi wani zaɓe ya ce ni na haƙura don ka kashe mutane mai imani ne ko mai da mai imani ne amma shi wannan ca ya haƙura so ya yi a kashe ku daga baya ne yake zakar mun haƙura kakka haƙura ina fanta haƙura da aka ma bare horon shi ta yi magana a medo shi jori da aka mai horon shi ta yi magana a medo shi tanja muhammadu latijan arziki ta yi magana a medo shi in ta sama dan ya ce zai ya yi gaskiya ne ina fata ku fahimta to amma da aka ma wannan ta yi magana ko ta haukace ko ke na wanda yake nuna ma wannan nasi ne wa'ancan kuma ba nasi ba ne to duk wanda waran shi ta ce nasi ne to dan ka ya cuci talakawa ya zalunce su ya sace musu kuɗi ya zalunce ku ya saida ku duk wanda waran shi ta ce duk wanda waran shi ta mai haka ta taba mai ta ce kai to ya cuci talakaci ya cuci talakaci ya sace musu kudinsu ya karkashe su ya zeda su ya zeda musu kamfanin amma duk wanda horon shi tace ba kai ba to na kirki ne ya taimaka ma talakawa ya agaza musu ya taimake su ya ka musu arziki to shi wannan ca suka yi a bedo shi ko ca suka yi a barci a bedo shi ko kenan inda suke sata yin an dauke yanzu yadda zai nuna muku kenan wa'annan makiyanku ne makiyanku ne su da faranci duk daya yadda aka kori faranci su ma wallahi a kore su mala abu ni ne da wani ba a kore su duk daya suke da faranci akwai wanda ya ce kai ni a wannan mulkin nau dan niger dan faranci ya yi shi daraja in ka sai da na sai da ma yan niger kin gaba ɗaya duk wanda ya magana kashe shi in dai dan horon shi ne kenan dan horon shi yayi dan Niger ne matsayi a wajen shi to yanzu nan ba in aka yanda kuka koro horon shi su ma kyanta ku gama da su su dai can su zama ina fata mu na'am wannan yake nuna mana Allah ya kawo mu nasara sai Allah ya kawo mu masu kishin addini sai ya ce wallahi mu a wannan gwamnatin tamu muna nan muna tsare tsare rabi da kai baka ji shi ba duna hadda aya wace aya ce ma ni ya janyo وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل alallah amma wancan mulkin da ya wuce na rantse da Allah sai da aka so a sanya muku wata doka wadda arman jinsi ba an so a yi ba sai wata mace difite ta tashi ta yi magana ta shiga ta yi shiga ta fita to inda ba a so ba a yi da tun da farko na aka kawo magana ai ba sa ma yarda ba a yi magana inda gwamnatin ta Allah da annabi ce da da farko ma da aka kawo magana cewa za ta yi a'a ni a kasata to ya so ya yi karhinsu ne aka yi ina fata mu sai gashi kuma wannan gwamnatin ta Allah da Annabi sai ga wayan su tsinannu da aka samu wai ɗan dalibai wai ɗan lakwal wai sun tashi za su je su yi gasa ta gasa ta ɗan luwadu da arman jinsi na madugo da kuma luwadu za a yi a Switzerland har ma sun kama hanya sun tafi can Ethiopia sun tafi Addis Ababa har sun tafi da sunan Niger sallar 'yan malugo 'yan duwani har 'yan wai dalibai ne suka tashi suka tayi don saboda ana zuba musu kudi suna cin kaza cikin har sun tahi caji sai mon general mon commandant mon ya ce kutse da ya iska kutse da ci dawo ci da nu karshe ma malin sani ce kaso da wanda ya yi gobe ba yanzu wayancan da aka so a tabbatar da dokai an yi nan shi wannan ya yi gobewa akwai kishi musulunci ko babu kai tun da kake nura kai da kake da lokaci da aka fara mulkin ka taba shi an yi janyo aya ayan ma da aka so aka janyo so ai sai ai da sa ayo wasu ne aka yi ataka doka Allah wa a iskanci ne aka ce fakihu kuma yanzu yake ce ba wai wai Allah ta ai daya bai ce ba ai a uzu billahi la haula wala quwwata illa billah wai shi wuce shi wa he ka ayata daya Allah ce banki huma la balakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba fa in kibtum Allah ta'dilu fa wahidatan to wannan wahidatan Allah da nawa ya fara dan Allah da biyu sannan daga biyu yana uku daga uku sai na wanke nan ɗayan jarura ce Allah ta fa in kibtum Allah ta'adulu in kun ji tsoron mu kai ma'adanci ba wahidatan da ku zai daya a bisa alƙoro na'am ayo me mu alƙoro mu eh ne mace da ayi shi da alƙoro in ta yaji yayi yaji in ta yaji yayi yaji in bata na bene in da ayu ya ayu ina ba ta kuri ko kai ta Allah ta ayo ba Allah bane yace a hora da ki ai duk abin da Allah yace ayo kai kakka ji tsoron kowa in dai Allah ne yace ai hujja ka rike ta malam zani cewa ai Allah ne yace ai shikenan kuma Allah da biye wara kuma wannan biyin malamai suka ce duk duniya ba abin da ya kai shi saboda Allah da shi ya wara ya san biye sai karan ina fata ku amma wai da aka tashi wai dan a ce muku wai ayin ba ba daidai ba wai baki baki huwa baki huwa shi baki kayan marmari amma ji ne Allah ya ce fanki hu ka ce baki hu ma daba lakum ma taba taba abu Allah shi tare mu wannan yana daga cikin abin da yasa aka ruhuli shi masana wa sulas masanna wa sallata haka wai ce wa ruba sai ce fa in ji mutu sai ce wa in ku mutu kubtu kubbi a kursi billahi yanzu wannan aya Allah kake ba wannan karantse abinda ba naka ba kamar masu yi shi ina ba zan kwanta yanzu heka ba Allah kuma wai ciyayi shi a mulkin shi duk ministirgin da ya raye biyu bai raba a da in kana da ya gane ka amma yanzu zai kore ka shi kuma Allah ya ce ai shi kuma ya ce ka yi kenan me yake ja da wa yake ja da kuma wannan da yake ce ba dole ba a kitse shi ai duk wanda ya ja da Allah zai zuwa ko in kana so ka cimma manuwa to kama Allah kuma iya abin da Allah yake so wa'annan suna yin abin da Allah suka ce za a sa al'adar musulmai al'adar mu ta ta yace da aka koya mu za a sa ta cikin lafar sannan kuma yace za a sa addini ni na ji addini bai ce ba addinai ba addini na me yake ni har yaje yaje yo aya kai a da kun taba ji an yanyo aya ne in kuma da aka janyo dan a dankwale wani hukuncin Allah ne kuma da aya Allah yake so
abinda muka huda daidai Allah shi ba mu ladan wanda muka yi kuskure Allah shi gafarta mana wasu ba da kallahu ma shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu